أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مظلوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngol karkada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar yamna juma'a shidda ga watan zulqada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ishirin da shidda ga wata na shidda shekara dubu biyu da ishirin a sati da ya gabata muna cikin suratul isra mun tsaya aya ta 22 kina yau insha Allah za mu tashi aya ta 23 insha Allah kahin nan akwai tambayoyi amma akwai guda wanda ya tuko takarda yana ga fajide da rubutu da yawa na Hausa Hausa boko yana wata na kare ya zo idan bayani in fahimci abin da yake ne a tambaya wadda za mu karanta cewa wata nasiha bayan bayani da aka yi a wancan darasi na harkon komowa karatu na matsalar wanda dan uwanka ne ya shiga wani kungiyoyi na kisa ko na zuwa a yi na bakin wake wata nasiha za ka mishi to ina ga yana ga nasiha a wancan darasin namu mun yi bayani kan hadarin wanda a lokacin sahabbai wanda a wancan zamanin an san da ba ta kai ta yanzu ba kushi ba amma duk da haka wasu sahabbai daga ciki mun ji labari na ibn umar irin sa'ad bin abi waqas da dama cikin sahabbai wasu wanda daga cikin bayanin da ibn umar bayan an tume shi na yaƙi jihadi fi sabilillah wanda yake cewa yarda da laihin jihadin kaddara jihadin ne na kwarai kuma ba shi ba ya ce wanda Allah ya kama shi da laihin kin jihadi fi sabilillah da ya kama shi da lahin kisan musulmi ba haƙi wannan shi ne bayanin da muka yi illa ɗan kuskure a wancan darasi na bayan wani ruwaya na ce ta abdullahi bin umar ce ba ta abdullahi bin umar ba ce ta abdullahi bin amr bin asim abdullahi bin amr ne akwai bin umar akwai bin amr kina abdullahi bin amr ne ruwa ta ibn majah wadda lafazin da ibn umar na ibn umar abin da yake cewa shine lafazin da na gashi na a rubuce cewa yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil ka'ba wa yaqulu ma ataya biki wa ma ataya rihaki ma azamaki wa azama hurmataki والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك haka ruwa da ibn majah ruwato ta abdullahi bin amr bin as yace ya ga manzan sai manzan sai sai muna kiyo ka'aba kina manzan Allah ne gani yana tawafi a cikin tawafi ne da manzan Allah yake yi sai ya ji manzan iya cewa me hiki tsarkaka me hiki dadin kamshi kenan ka'aba me hiki girma ka'aba amma sai yake ce ko me yake girman alhurma ka'aba da ya mata wannan zigawa da wannan yabo ya ce amma na rantse da ran na rantse da wanda ran muhammadu ke hannun shi alhurman mummuni a wajen allah ta hiki alhurma mummuni daya a wajen allah ya hita ita ce ta abdullahi bin abbas ta abdullahi bin umar ga ta lafazin da yake faɗi shi kuma shine cewa yana dawafi da ya dibi ka'aba sai yake cewa shi ma ma'azamaki wa azam hurmataki wal mu'min azam hurmati inda Allah ne kishi ma cewa Ka'aba me yake girma da karamci to amma girman mummuni a wajen Allah ya karamci herwa ta Abu Sa'id ta Abu Sa'id Abu Hurairah wajen makaranta yana cewa manzon sallallahu alaihi cewa law anna ahla samawati wa ahla al-ard ijtama'u fi dam mu'min la qabahu Allah fi nar inda duka kenan yawan duniya ce inda 'yan sama gaba daya kenan dukkan suke sama gaba daya mala'iku da 'yan ƙasa gaba daya manzana ce inda za su haɗu su yi tarayya wajen kashe mummuni guda duka Allah zai kifa da su a gidan wuta gaba daya ba ruwan Allah da wani su in irin wannan girman laifi wata ruwa ta turmusi manzana ke cewa ya ce lau an ya ce la zawalu duniya ahawar alallahi min dami musulmi ruwaya cewa ko wata katar musulmi wata ruwaya manzala ke cewa wallahi gushewa duniya gaba daya ta gushe ta tashi tashin duniya gaba daya a kashe duniya gaba daya ya ce a wajen allah ya yi sauki a kan jinin musulmi ga wannan kadai ya isa haka wata ruwaya da makaranta wadda hadarin kisa na ba haƙi wanda cewa duk hilin kiyama duk irin taron kiyama Allah zai gama ka da wanda ka kashe a duniya ba haƙi zai zo da kai a hilin kiyama ya tsaya ce ya ubangiji ka tambaye wannan bawa naka akan me ya kashe wannan gani wannan kada ya shi nasiha ga kowa na hadarin irin wannan ƙungiyoyi na kisa cewa abin mamaki da ta ayi hankali zaka irin wannan ƙungiyoyi da dama mutum zai kiran jihadi fi sabilillah sai je ya labe da shi da ɗiyan shi da matan shi ka taba jin wanda dan wani da aka kashe a cikin yaji bar bakin wake kun taba jin wanda masu koya suka tura ana kashe mutane ka ce ga dan wani yaji bar bakin wake da hidan ne mutane ko da ko kana shi ko wanshi haka za ka dauka ɗiyan mata ɗiyan mutane kuna kai mishi gida ya kwanci da sunan kun haka ake ba a doki ɗiyan mutane kai musu suna kwance ɗiyan mutane da sunan wai wakoyan gune kwararru ne wannan wani ce kwarkwara ne wanda shi ne ke wakana na gaskiya mutum abinda ne bayanin kwarin mutum ya hankali allah yanzu kun ji dai a cikin da kun zai zo ta waye ce ai ana haɗari ana kisa akan bakan gaskiya ba to kai ka je ka kashe ka mutu rabi da daga zaka dawo ka gyara ka kashe wani kai ka mutu ka ta da lahin kisan ka ka ta da lahin kisan wasu ka ta ga allah to zaka dawo ka gyara bayan an gano gaskiyar magana ɗan uwa wa'annan dalilai da muka ambata na girman ran mumuni da hadarin kisan mumuni da hilin kiyama zai tsaye daga gaban Allah ya tambaye Allah wannan bawa naka mai namshi da girman hadarin duk girman kaba na bai ce ran mumuni ya yi tabu da cewa duk sama da ƙasa gaba daya su game akan jinin musulmi guda daya Allah zai sa su ta gaba daya kan wannan ke nan muke nasiha mutum ya hattara duk wani yaki na shuba kaka sa kanka dan gobe kiyama ba mai zuwa cece ka shine kun zuwa mutum nasiha ya hankali mu yi kokarin yin abin da yake gaban mu na taimakon addinin Allah wannan kuma kurakure Allah gyara Allah shi da dole bar hanya wannan shi za mu tsaya nan gurin sai karatun mu na suratul isra za mu tashi aya ta 23 ta 23 za mu tashi
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما na'am a magana saɓani bai taso ba nan muna cikin bayanin muna bayanin matsalar kahurai bambanci su don wajen iya a nan muka tsaya ko ina wani ya gaba ya kai mata shidda a muna cikin bayani ne mun karanta kurin wa qadara buka Allah ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana nan muka tsaya mu yi bayani ba a gaba a cewa dai da harko Allah subhanahu wata'ala ya hukunta in waka da rabu in Allah ya hukunta ko ya umarni to ya ya umarni a ce kada mana umarni mai kari ubangijinka ya umarni na farko Allah ta abudu illa iya kan mu bautata ma kowa sai shi kadai kan mu gama shi da kowa bayan Allah ya tabbatar da haƙƙin shi kuma sai ya kawo haƙƙin mahi girman haƙƙi a kanka su ne uwaye uwa da uba su ne mafi girman haƙƙi ga ɗa ya kawo bilwadin insana kuma lafazi na hikima ta ƙur'ani tsarin alƙur'ani ba a jero ba da kaza da kaya da abinci da masarki da waye a cikin insana kenan duk wani abu da zai faranta ma ma'aikinka rai Allah ya ɗora ma yau ta maka kawa ma'aikinka duk abin zai kyauta mashi ko ma menene duk abin kyautawa in dai ba saban Allah kenan haƙƙi ne Allah ya ɗora ma ɗa game da uwayen shi ke wa'annan su ne a duniya bayan bayan haƙƙin da Allah da manzon Allah babu wani haƙƙi akan anan kamar wa'annan wanda duk da cewa haƙƙin su ne mafi girman haƙƙi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan mas'ala ta uwa da uba wannan kuma da yawa mutum ka samu damuwa ko ya ga kamar abin ba haka bane ba yanda ake sulɗata a gida namiji ne jagora shi zai ba da kashi sai zai ba da ci ya komi iya da ƙarin mulki a gida ya ga kuma an zo an ce uwa ce mulki girman haƙƙi wani abu wasu kan ga abin kama abin ba ta matsala komi shi Allah subhanahu wata'ala shi ya san kowa kuma Allah yana magana ta adalci kai kanka an ba dan matsayinka bana kana kai ne shugaba idan ka nemi ɗawainiya a matsalar mace gaɗa kai kan kasa haka ba ta wannan matsayin in ka diba ɗawainiyar da take wakana tsakanin mace da ɗanta kai kan ina za ka yi adalci ka san ta shiga bakin dai tare ne kowa zai biya buƙatar shi amma kuma daga nan biyan buƙatar yawanci a wajen wani wani wala ce wahana ala wahana ko haka abin yake ciki wannan abu ne a hili wanda uwa tun daga shiga ciki ko wasu matsala ta hadarin rayuwa da take wakana ga uwa tun shiga ciki canzawan lokaci canza yanayi dare ba barci wata ran ga hadarin ayuwa wani ma an yanka ta a shi kowa san da wannan matsala a cikin ciki tsan wata tara ko kasa ko sama da haka kowa san haka wanda kuma ya kai ga rayuwa bayan ka wuto ba kare ba kuma shan nono shi nuna kadai a baka ci a baka sha kai kashi kai wutsari kai wane ne ka tana so so ɗaya yanzu da zai ma kashi daga bala'in zai a jikin ka ya ma kashi so ɗaya ka shi ɓacin rai ko baka yi baka magana madai kasan akwai matsala to ita ta yi kashin dare da rana ya mata a jiki ya yi aushin huda ta kwana a cikin kashin duk wannan gashi nan kullum cikin kashin ciki kullum banda kuma hana barci ka ci an sha ma kai ta hana ka barci ita kullum haka rawar take wannan kenan kadai ka isa shi yasa zaka kurin abu ne a hili na maganar gaskiya girman haƙƙin uwa akan da annabi amma ya tambaya ya rasulullah wane ne mahi girman haƙƙi a kaina yace ummak bayan wannan ha yace ummak bayan wannan ha ummak ba ta doso shi ma baka hede ka uwa biyu uku ana hudu yace babanka wannan iya karantar da mu da mahi girman haƙƙin ita ce mafi girman haƙƙi akan uba wajen magana ta abu nan malamai na bayani shi matsayin uba abin da ya sake ta da wuya ga a cikin qur'ani an kawo uba ya ma kaza ya kwasha wala shi uba ɗaya jin ɗaya yana da ake uba a hili amma bai gina uwa ba iya ciki ne ta sha wuwa iya jinjirin ta sha wahala daga yawon cikin hankalin shi yawon shi yake bai san abin ta yi wahala ta yi ba amma uba za ka ga ya ka abinci ya dafa shinkawa ya ka na hatsi ya sai ma kayan sallah ya ma duk komai kana gani abin da yake sai ka ne ɗarin ganin aikin uba ne yake aka tuna aka tuna maka ƙirgin uwa sai aka kawo maganar na uwa duk da cewa wannan ana maganar mafi girman haƙƙi amma kuma kowanne za ka iya halaka a sa ka wutan ka taka shi kowanne a cikin biyar magana nan girma ne amma ba wanda za ka taka haƙƙin shi kuma ka tsira mana magana a nan misali can ta ce zaid nan ya ce zaid ina za ka fara zuwa can za ka daga jolinta tunanin akwai wa kullum mutum ya aiki da wani yanayi eh ga abin da ya kamata amma inda matsalawa yanzu an san wa a rayuwarmu inda misali wani uban zai ce ma ɗa kaza uwa ta ce kaza idan ya kuskure ya bi wannan uwa to za ta shaƙar shi haƙura ta shi za ka jama koka bala'i tabbas a kowane hima kore ta su kaga idan ka fahimci haka sai ka mata bayanin ina ki gane lalle ke ce amma akwai matsala in dai biki akwai matsala kanta sani ita kanta sani ba ta ce maka kanta wannan ta haka bai bace kenan wannan in akwai wata banna da ta biyo baya wannan kuma a watsawa bayani ga abin da ake gudu amma a gaskiyar magana idan kowa fahimci addini ga da bai ke ciki ba wani bacin rai gaskiyar magana ita ta girma haƙi na ta shi ne a gaba akan na uba wannan haka annabi bayani ko kuma yarda ko da bai mun jaddu da arda wannan shine bayanin maganar uwaye kenan duk abin da yake na girman haƙƙi kyautatawa zama uwaye wani cikin magabata abdullahi bin umar iya tawafi a kaba tun daga yamma ne dogo shi a baya ya zo da shi ya zo tawafi na ka'aba iya tawafi ya inni laha ba'iruha muzallalun in uzudat rikabuha lam uz'a ni ne raƙumanta me me ko yau bai gardama ko da an tsabirin ba na zabura don ka ta sha wahala uwata iya kewa da uwan sai ya tsaya wajen ibn umar ya ce ibn umar a turani an ni karjatai tuha wannan abin da kima uwata kana ga na biya haƙƙin uwa kaga abin da tun daga yamma kuma ga shi tsawon ma a bayan shi take ya ce kana ga na biya haƙƙin uwata ya ce la wala safara wala bi safara ko da lunwashi ɗaya na naƙuda baka biya ta ba lunwashi ɗaya ta naƙuda baka biya ta ba yaro saura shi ya ga ya ƙari ya yi mata abin zai mata ta ko lunwashi na ɗaya naƙuda ta yi da take wayo ɗaya da ta yi kuma kowa san matsala ta naƙuda ko ba ko da baka yi ba wannan shine maganar ɗan uwa masa'alar kulawa da ma'aiwa duk abin da na kyautatawa kurin haƙƙi na kan ɗaya ma ma'aiwa ba tare ba da jero abin kai ka sani ya dace da wuri da yanayi da bukatar tsoho ko tsohuwa su ne da mahi girman haƙƙi a kanka a wajen shi ne malamai ke cewa kai na cikin sabai sabai in mai suka ce in za su sai zai fi mana ya ce bi abi ummi ya sulla zan ba rufin sama ba na da uwata me yasa su sun san da aƙidar su ne mahi girman haƙƙi a kansu shi wani malami yanzu ya ce maka iyana da matata a yanzu mutane yanzu da su iyana da mata su su yi ji a da ke da a mutane yanzu a can da haka ne an ce kenan mun yi tsada a wajen uwa da uwa da uba kaɗan ne gaskiya wanda an zara gani abin yanda suke ɗaukan abin da muhimmanci a yanda yake shirin tabbas mun ji dai bayan haƙin Allah subhanahu wataala na kaɗa tashi da ibada ya ce wa bilwa da dai na isana uwaye biyu Allah ya maka umarnin kyautata musu yace in ma bulghanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma in har Allah zai kaddara ka rayu ka girma ka shiga hankalinka har a cikin uwa da uba wani tsohon ka samu ka kare su tsohon ɗayansu ko duka biyu sun shirbice gaba ɗaya ma kan tsoka suna ma rikici na tsayi to duk irin za su maka Allah ce wala taɓallo ma ofin kalma ta mai ƙarancin kalma cikin sa ta masu tsoki na da masu gana ko tsoki ma ko ko tsoki ko wata kalma mai gajarta mai kananta ta baka magana ka ga musu kenan ka goda damu ka ko daya kaka gajiya ko daya kun bale ce kun malatan haruma kuma kaka kyaru sai ko ka kaza yawa ka abin ya maka yawa dan wata wannan kenan dole ai hatara aka samu tsoho wani ba tsoho ba tsoho bai da yawa akwai kurin mutum rikitacce idan ana gama ka akwai uwa akwai uba rikitattu wanda ko ka yi ba sa su zage ka cikin mutane ba ruwan akwai su wanda ɗan iyaye ba ki iya washi amma wallahi ba sa gani to kakka biye ubanka ubanka ne uwa uwa ce ya kuma mai ɗaukan abin kamar ya mushi ni abin tana gaya maka magana daga neman yin fushi shi ma uban ya gaya magana ko cikin mutane ko har ma ya buge shi ubanka ubanka ne uwaka uwaka ce kaka gama zagin uwaka da ko ubanka da wani ko da wannan kana cikin jarrabawa ne idan ana gama ka da uwaye irin masu zai marasa ganewa wallahi kana cikin jarrabawa haka kuskure ka ce kai ma za ka yi hushi ko ka kaurace musu ko kai ma karama ko kai na abu ko a cikin mutane da cin mutunci ubanka ne ne maka ko ka ce ta maka kai ne kokarin yin baki iyawarka ta kai akwai masala mai wuya irin uwa ya ka samu misali ala zama da wata misali wata mace kun wata ce kurin dole da kasu ke ta ana samu haka wannan wani yamma abu zarar ne ina ga abu zarar ne maganar tambaya uwa ta ta matsahe na saki matata alhali ina son matata ya ce ta rage gare ka ne uwanka ta ce uwa ka ta aljanna ko ka gyara ko ka bata kuma haka ce mashirya da shi ta rage gare ka haka wani ya kamar umar kanshi da abdullahi kanshi umar ya kyamace wata mata cikin mata abdullahi bin umar abdullahi kanshi ya ce sakata sallah bin saki ya kiya wani iya karantar da kai wani bai saka maka mataka al'adamu wai kani sai suke mata wa amma wa bai sakin ta kani kishir me ne ba mai saka maka mataka sai kai ko uba ko dan wa ko kani ba mai saka maka mataka ko alƙali sai an diba akwai haƙƙin da ya sa ka rasa na arme ko a shari'a ba a raba alhakun da alƙali ko kuna ce ya raba ko sarki bai rabuwa sai inda haƙƙi na shari'a an tabbatar da shi ko ba ci gaba daya ko ba kwanciya na hauwa ya ka raba akan wannan haƙƙi amma mata ana iya halaka amma idan aka baka saki sai kai idan wata matsala ce daban ta cutarwa ko zalunci kuma kuma shari'a ya ta diba ta hukunci to kaga mala da uba ya ce ya saki ɗanan ka ya ce ya saki duk wannan kuskure ne ba mai saka maka mataka to ni umar inda ka ana saki bai umar kai kara cewa ga abin da suka da abdullahi kurin abin da annabi cewa abdullahi adi a baka kabba ban kurin ya kuni ya kun kabba banka dole da bi shi ya sake ta to nan in wake bayani lalle uwaye su sani saboda girman haƙƙin ɗa ya sa aka ce musu ɗa'a akan koma mai to amma a lokaci guda idan ki bale uwaye mata kika gallaza ma ɗayanki ya saki iya mutane za ki tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala kurin da kin cutar da ita ki huda daga cikin iyalanta gidan armanta wallahi gobe kiyama ke ma Allah ya tsaye da ki da ko sa mata haka nan wallahi waye bale wa mata ku zai ga zake ta wallahi ko ya saki a tabbatar da akwai haƙƙi mai girma wanda Allah zai kama waɗanda suka shiga haƙƙin wani ko uwa ko uba a yi hankali da shiga haƙƙin ma'aurata raba armi haka kullum akan zalunci ya ce kenan ko da girman ɗayansu ya riske ka kakka musu magana ta tur ko Allah wa ko kaɗan wa ƙullahu ma ƙaulan karima maimakon lalle sai ma magana marar daɗi ko shi turbata ka musu magana cikin ladabi baba ya haƙuri baba kaza ko zakin kai baba ya haƙuri baba ai baba ai hena baba ai kai baba ka musu magana ta karimci ta girmamawa duk zai mu zuguna maka an umarnin Allah kenan akan mu Allah ta yanke mu wa kafid lahumma wa khfid lahumma janaha dhulli min rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira
wa khafid lahumma janaha dhulli min rahmati ka sassabta musu huhuke na kaskanci na tausayi nan si'ara ce magana ce ake ta an san wanda ya san misali kaza yanda idan ta ga hadari take da iyanta tana riyu tana sa hukin tana kare tana kare su tana kewayawa da ta ga misali shiru a sama da ta ga danje sai ta fara kewaya tana abin su ka wani abu mummuna sani su to kai dan adam nan ana karin magana ne na cewa ka sabta ka nan kai tausaya ma uwayenka ka ji kansu duk ya ka tausayawa kama uwayenka kuma qurbi hamuma kamar ban sabira ka masa addu'a Allah ka ji kan uwayena na mun doka a nan addu'a ga uwaye su mutu a ba ya su mutu ba da ransu addu'a ta alkhairi ga uwaye Allah gafarta musu Allah ji kansu tun da ransu ba ya su mutu ba da ransu ya halitta kama haka kamata ba ya su mutu ba kun balle ba mutuwa shi ba nasa don mutuwa ita ce lokacin da mutum ya yanki kan manzana ba labari ɗan adam idan ya mutu komin shi ya yanki daga ciki akwai ɗa na gari iya ma addu'a wannan shi ne kurin ake kama gane mahimmancin addu'a don a nan aikinsu na duniya ya yanke amma suna samun sakamakon aikin ɗa yawan shi sa ɗan wajen da ka samun saɓani na malamai wajen wa wani mamaci wani aiki an samu saɓani sadaka wani aiki ba bai kaiwa ga wani himahi wasu kai na kaiwa ga kowa ina magana mahi kari addu'a ita ce kusa ijma'i ne ta jima'i ce addu'a tana amfanin kowa uwaye ko in wa ko abokai nan ba saɓani wani gina saɓani akan magana ce ta wani aiki daban to da kaga dai uwaye kenan uwaye ba saɓani duk abin da kai na alkhairi zai kai musu sadaka ta kai kai hatta da katun qur'ani uwaye in ɗani ya yi to haka kuma bale ko bale ko magana addu'a da nan sai ya tabbata sai ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa gobe kiyama mutum lokacin mutuwar shi iya da wata daraja amma wani darajar sai ya ga an ƙara mai wata daraja sama da wanda ya mutu a kanta zai tambaya anna li hada ya rabbi ya ubangiji daga ina na samu wannan daraja ya san a mutuwa ba shi da ita sai a ce bistigifari wala duka laka dalilin neman gafara da ɗanka ke maka kaga kenan a nan ɗa shi ne babban aiki na ƙwarai a bayan ɗa na ƙwarai a bayan ka mutu iya ka amanta da addu'a ga ba su mutu duk da da rayuwa ma ana yi amma ba mutuwa dan aikin shi ya yanke amma aikinka ko addu'arka tana kaiwa cikin mizanin shi in sadaka kai in addu ko bi kai iya tasiri zai ga jama'a kai kenan ba wani jari ga dan adam bayan mutuwa kaman da da kenan uwaye kenan iya a tuna da uwaye a kula da musu addu'a da rayuwa haka bayan rayuwa shi ne sassabta musu muke na jin kai kuma karka da ƙurabir hamoma Allah ka ji kan uwaye na guda biyu kama rabbi ya ni sagira kamar yin suka rene ni ina yaro Allah ka taus Allah ka ji kansu kai makan dan kasan sai ta talanka ita wannan hidima shi kuma wannan ya kawo cin da kai da uwarka shi zai shi da azage shi wani wuri ya zuwa ya kwana ya bulaguro dukkan shi ya kare akan akan da kai wata kan gaba daya kashin shi ya kare akan kulawa da kai za shi aiki wani kasuwa wani bulaguro wani ya zuwa wani ya dako wani aiki da kowa sanin da ake neman abinci kowa sanin da ake neman abinci wahalarta duk ƙarfi mutum ya ƙari akan wa akan gida duk je ya dawo sai gida ci da hankalin shi a duhu yake a matsala yake sai ya samu gida baka ta hau kenan samu gida a sai mace masha Allah in dan dako ne na kan menene a rayuwar namiji fa mashi gida ya samu ci da gaskiya da haka da komai za a yi shi da gidan ya ci kenan ƙarin shi ya kare kai ma akan ka kin dole ka ji ta dan uwa shi da manzo Allah ta babu laifin da Allah yake gaggota wa dan adam azaba a duniya bai bari ta ya shi lahira tun daga duniya Allah bai bari bai saba ma uwaye tun daga duniya shi laifin da Allah bai bai bari shi ya ji lahira mutum kan gare ma uwaye shi kuma hanya ce ta samu tsira ta samu kuma tsaye a wajen Allah subhanahu wataala kware hanya ce mai kwari kuma ba wa ke samun daraja a wajen Allah akan dalilin bin uwaye kuma duk matsayinka da ka kankare musu a ba ruwan Allah da kai sai Allah ya kama yi misali da misali kisar jurej da ta koyi su ta ashe misali ka gane jurej mai bautar Allah ne mai bautar Allah ne iya kan kai kuma ne bautar Allah amma dalilin kiran uwa ya kyale ta duk mutum shi a wajen Allah ta ce Allah ka kai kai mutu ya kai fada mashi fuskar karuwa ni bai san gaina ko to yi shi ne sai irin karuwa ta ta yi ta tsohuwa kuma haka Allah ya kaddara ya yi da Allah amsa adda tsohuwar a kan shi waliyin Allah da masan waliyin ne jirai ahili wali ne waliyin Allah ne ba wani wani na kama kame ko zato waliyin tabbas Eh, waliyin Allah ne tabbas amma sai ga jurai Allah ya amsa addu'a ƙoshi don girman haƙƙin uwa ta mai kira ya jurai shi akan jahilci shi ji yake ba don gama nan ɗashin ɗabace ba ba gani abin wa bai wani kun gama da kun ba ruwa yake a ɗan kuskure ne akan uwa kura shi a wajen shi iya sallah ta ce ya jurai ta ce Allah mu ummi wa salati iya taraddadi Allah uwa ta kuma ga sallah ina yi shi ya ce ya ne zai yi sallah zai bari ko kuwa tun da abin da zamanin na da ba na mai Allah dora mishi ba kenan a nan amsa kiran uwa ya yi girma haƙi a kan sallah wani hali shi na kace an zuma idan misali kana nafila uwa ko uba suka ce muhammad ko zaid dole ka ce na'am sallah kuma ya sake wuta eh dole ka amsa amma an farilla ce an ce anan ba a gana amsa kaga anan to tun da wani kuskuren da ya je kurin uwa ta haushi ta mai wani mubaadda sai ga jurej karuwa wata karuwa a gari ana zantar ibada shi ba ta ya shahara kan ibada Allah kuma kasan kullun yan duniya ba sa san na kware duk inda ta wani kware ne sai ka ga duk mutum banza bai san shi neman wani shaidi ka same shi so ke da ya lalace ma ko lalace haka ne duk wanda lalace so ke ya kowa kamar shi ne ana tattaunawa ana a masa da jurej wasu 'yan duniya aka zama na almajalis sai wata ce kubarin zama kuma ganin shi ne shikin ta yi shiga mace ce kyakkyawa zin mace ta shiga ado ta shiga ta shi inda yake ta yi ta yi ina kukalu ta shi ta yi ta yi bibiya ta ba amma ƙarshe dai ta huto daga nan ta samu makiyayi a nan da neman niyyar sharri makwacin wani makiyayin ya kwanta da ita kuma aka samu ciki a wannan kwanciya a can gari ɗan duniya an yi shawara ga abin za'ida ana nan ya ga wannan baiwar allah da ciki wance ya haka ya haka daga ina ta ce ai ɗan jureji ne jureji aka ce jureji da shi da ya zaba iya da shi mutum banza ne haba aka taso yan gari aka je dama suna sama dan bi aka gina ka ai gini haka dan bi a sama sai ka sa kwala wani abin hawa sun suka wai su je kan su aka je sama aikin aka rushe aka sabko shi me aka sauko mutum banza dama kai shi matsanaci ne ba ba ba aka rushe gida aka gina kaca kaca daga nan ma jurai ya san mene ya nemi aka bashi damar sallah ya nemi gafara uwar shi yarda kullum a ce bawa yarda abin da tsakanin shi Allah wani mutumin ba mai wahayi ba annabi bane ba ba wani manzo bane ba kurin bawa ne Allah amma ya hanzu tsakanin shi da Allah ba matsala ni da na saka ka san tsakanin da kai kan ka samu labarin abin da ke Allah ko sai mun ne mun ne mun kallon mun kallon dai dubu dubu haske haske amma kowa ya tsakanin shi da Allah abin da yake ma Allah na kware a boye banna yake da gaske yake ƙarya yake kowa san kai shi wannan bawan Allah yarda da Allah Allah bai kubutar da shi ba wani wahayi kuma cikin mutanen ɗan duniya ya zo kuram ya ce ina yana yake kun yi danna ci ya danna ci mana abu yaro waye ubanka ka ji yarda da Allah ba wahayi ba kuma sai wani kuma ne amma kun ce yaro waye ubanka kun ya ce wane ne babana makiyayi wani haba yo kuma a nan suka to haba wani kuma ka shafo shi ana sha wani ba albarka wani ashe wani ya bayyana kuma yanzu kuma suka juye ashe shi kenan junaji za mu za mu gidan kama za mu kana zinariya za mu za mu ka ginin zinariya ka shiga wannan gida mana laka a bar shi yace a a'iduhu min tin a yanzu shi gidan kasa maka sun mala ya samu kasuwa suka ce junaji gidan ka za mu kana zinariya yace a'a kuma da mashi na laka laka ta ta ishe da kura kam an zina ga alama dan wani ka gani a takaice a nan ka ga jure maganar uwa ko kai na kwaye ne an ka gaba ba uwa matsala ya zaɓa wajen Allah bar wannan kai jiba uwa shi kuma shi kuma shi ma shi kuma ɗa ce ga uwa ta shi matsayin manzo Allah ba annabi bai gan shi ba manzo yake ba yake ba sahabbai labari khairu tabi'in yace hiyayya a cikin kabe gaba daya yace ois ba su kai shi annabi kanshi su ba su kai shi ba kuma da zamani daga ba- masu ɗauzin su ya ce uwais bin aji alƙarni ne mura ya basu labarin sunan shi da sunan uban shi da sunan garinsu da ƙabilarsu sanwa wa Allah da ke duniya haka wani gudun sai zama na kurin ka salanatur Allah iya duniya komai a shirya sai komai wani annabi ke ba labarin wani abu ne wanda za a gaba amma ke ba su labarin suka sunan mutumin da uwa da uba da gari da ƙabila ya ce wannan bawan Allah ya ce iya da biyayya ga oshi mutum mai ɗa ga uwa ba irin wani ba kullum ɗa ce ga wata da tsaye mutum mai biyayya ga oshi ya ce amma yana da addu'a mustajaba don iya da kima a wajen Allah iya da addu'a karɓaɓɓa a wajen Allah ya ce idan ku gamu da shi ku roƙe shi ya muku addu'a annabi ya sa labari annabi ya koma ga Allah abubakar ya koma ga Allah umar ya hau mulki kullum umar kuma kuma masa annabi masa labari zai zo muku cikin tawaga ta mutanen yaman bayani da bayani da ba da shuba bayani da dalla dalla zai zo a cikin tawagar mutanen yaman kodan ran nan kullum umar ya je ga mutanen yaman ya afikum uwais a cikin ku akwai uwais su ce kawai ba wani san shi ba wani san shi ranar Allah ya kaddara ya tambaya a fi kuwa suka ce eh akwai wani can cikin agaji ne alama can cikin masu kula da dabbobi Eh, sai yake cikin masu kula da dabbobi hidima yake iya can cikin kula da dabbobi suka ce kai akwai mai suna amma iya can cikin dabbobi ya kula da dabbobi bai cikin mata bai zo bai cikin yan gaba gaba ba wani ke ba a wajen mutane sai masalan sai yake ban labarin cewa da yawa rubba agabar ash'as wanda kun bai ababu lokacin mara lalle abar wa nabi ta da yawa cikin mutane mutum fa zama ba tsari ba kayan kirki in ji da a koro shi amma ce wala a wajen Allah in da zai rotsu wa Allah bisa shi kafara ya kuma mutane bayan Allah wanda Allah iya girma iya san su sai kima wajen Allah amma wajen mutane ba kowa bane haka in waka hankali kaka da mutum kaka ne da bawan Allah kaka wannan dan dan talaka ne karamin kaji da kare na shi a'a ima ima wajen Allah ba shikenan yanzu umar da aka ce akwai wani a wajen dabbobi umar sai silale silale wa ko yake da ya je ya samu nan bawan Allah a cikin dabbobi ci bawan Allah kai ne uwais yace ini ne bin aid yace ni ne alqarin yace ni ne min mona yace ni ne abin da kuma yace annabi masa labari yace ya taba samun albaras cutar daji ta tukunta da tukunta ta gana ya ce ya annabi sa labari wannan bawan Allah ya samu albaras amma ya yi addu'a Allah ya warkar da shi amma a jikin shi akwai wani kaza akwai kamar tabo haka tabo shi ne kaɗai bai warke ba cikin shi ba ku ji abin ku zama musulunci Allah ba haka ke duniya ba haka kara zabe wani annabi gan shi ba mutum gan shi ba amma bayani biyan kirisi komai dalla dalla ya ce gashi nan haka yake ya ce bayan Allah ka daga musu wais eh ya ce shi ne abin akan ya ce eh min murad haƙarin da taushinsu da garinsu komi ya ce kana da uwawai wadda kana mata da'a ya ce ɓare kana da wani mata da'a ya ce ka taɓa samun ma albaras ya ce na taɓa samun albaras ka yi addu'a ta warke ko eh yace eh na da ta warke amma ce akwai dan sauran dan guntu ko ce ga yace ya fara kin yace da Allah ka bude min gani ya ga kaban gurin dan ga abu anan da kashe yace anan da hukumi tambaya ce misa ka tambaya ta ce a annabi ba mu labarin ka annabi ba mu labarin za ka zo kuma kana da addu'a mustajaba da Allah ka roƙan mana Allah ya gafarta mu ina ga inda ka tambaye gida da mota da wane ne shi ya ce garanti ne shi ta ce garanti ne ta an kare eh shi ta kai ne adda kurin adda ta ka an kare kurin in ka zane da alamai maka da in ka zane wa kurin abin da umar yake nema duk da umar an mai fita da aljanna amma ce abin wais kamar addu'a Allah gafarta mini kurin ya rubuta wajen shi addu'a daya ne ya mai addu'a aka tahi baɗi sai da aka dawo bai nan umar ya dawo wajen wais suka ce ka bana bai zo ba a nan mun ce ga musu wannan ba ana ga matsayin ga matsayin shi ba aka ce da aka koma kuma kowa yake neman shi tun da ya tsere ake ba mu labari da ya tsere ba wani har yi ba mu labarin shi har yi ba mu labarin da ya tsere gudun fitina ta zin da wani wani ba shi kina kare ba sai ruwan ikon Allah sai da mara gurin a wannan kata kuma wannan kata ne wa suna da ba wani da damar irin na in ruwan ikon Allah wani wani ba ne ikon Allah ba mutane musu gaida ta ruwan wani ruwan ba ikon Allah ba mutane ba su da hankali da haka ke na yan uwa uwaye mutumin neman ƙwarar hama ta Allah kusanci a wajen Allah ya kula da uwaye shi shi ne sai gaba Allah makaranta
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا
‘yan uwa muna magana biye kawai akwai abin da muke manciya so da yawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa cikin sunan abi dawud cikin sunan tirmidhi yake cewa inna abarral bir ana sai da rajul wudda abi ba da abi iya daga cikin mai biyayya ga uwaye biyayya ta kwaye mai girman biyayya uba baban ka koya mutu ka kula da iyalan masoyi wannan kasan abin babanka ne daga shi haɗe shi ka girma ka taimaka musu ba yau ban ba annabta ya cikin biya cikin biya ta kwarai kulawa da masoyan mahaifinka wanda ka san abokin babanka ne abokin mahaifinka ne abokin gore baba ka ce ka kula da su a rayuwa
ba haiwayen ba wannan shi ne abin da mutane suke manta a yau da yawa maganar dangin uwaye da ƴan uwan uwaye duk wani masoyin masoyin mahaifinka annabi ce iya daga cikin a wata abdullahi bin umar suna hanyar makka sai suka ga abin da yake hawa ya sabka ya ɗauko ruwan ya ɗora mana wani bakawai suke ce to haba malinka kai da kanka wannan waye ya ce kai wannan baban shi aminu umar ne baban shi ne aminu umar ba shi ba biyayya ce wannan bin wannan magana ce annabi sallallahu alaihi wasallam ina yan uwa uwaye wallahi babu hanya babba ta shiga aljanna kamar biyayya ga uwaye kuma biyayya gare su bayan sun koma ga Allah na cikin sun mutu ka huta ba ka huta ba akwai ɗan uwansu duk wani masoyinsu ba sai ɗan uwa ba an ɗora ma kulawa da su kyautata musu bayan ma'ahi ya koma ga Allah Allah ya taimake mu yace rabbukum a'lam bima fi anfusikum bima fi anfusikum nan Allah ka cewa ubangijinku a'lam bima fi fi nufusikum Allah ya yi ku sanin abin da ke cikin zukatan ku Allah ya san abin da ke zuciya kowa na ce an kawo ci da kun salihin in habbu in kai na kware ne ba haka bane ba mana ka nan an ce akan abin da ya gabata na biye ga wani duk wani aikin alheri ake sanar da mu cewa Allah ya yi mu sanin abin da ke cikin zukatan mu kai na kware ne na banza ne Allah ya sani nan malamai na magana cewa in kai na kwarai ne hata da uwaye idan ka yi tsakaninka da Allah haka nan ce ma ko uba ko uwa marasa godiya za su maka muku adama Allah zai maka albarka to in dai har kai na kwarai ne ba shigantaka kai ba a ta sai Allah ko jalla zalimi ne talata Allah tsina mishi jalla tsina maka bai tsina maka har ma anan irin uwaye su hankali sai wasu sun san da cewa tsinuwa ta iya guje mu tsinuwa tsinuwa tana tasiri amma tana tasiri ne a inda ɗanki da laifi inda ba shi da laifi to tsinuwa wa dan manzana ruha dan ruwaya bukhari muslim manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya la'anci wani wannan da ka la'anta bai cancanta ba a la'ance shi ce la'anta za ta sama ta je wa wanda ka la'anta idan ta je ba shi ba ne ba bai da haƙin la'anta annabi ce za ta dawo shu ta komo inda aka yi ta wani shi ne haɗarin tsinuwa ga wani tabbas bata annabi bata haɗu ƙasa bata haɗu ƙasa kamar kalma ta kawunci a ce kai kawuri ne to shi ma ka shirya in za ka ce ma wani kai kawuri ne wala ka shirya da kyau ta manzo Allah ce duk wanda ya ce wani ya kafir ita ma ba ta haɗuwa ƙasa wannan kalma za ta je kan wanda kace ka huri ne in ta je babu wuri ba ta sabka ne bace ya ta ba baya ya ta ba baya ta sa ariyar sai ta komo inda aka yi don kanan kalmomin ya hankalin yawan gaugajewa ka wuce an ce yawan akwai bambancin ka cewa na ka wuri ne da cewa kaza ka hurci kana cewa aiki kaza ka hurci an ce riga ba wuya ka huta wanda ya sa shi sama kanshi wanda baka biya ko kurin kai ne kaza ka hurci amma kuna da wani kace kai ka huri ne to wallahi ka tabbatar da abin wani haka ne muna magana uwaye kenan ko da su yi kalma mara kyau in dai kai na kwarai ne shi Allah sai fa innahu kana lil awabin ghafura shi Allah ga bayi waɗanda suke lahi su koma ga Allah wani halin mutane kwarai shi mutum ba mala'ika bane ba mutum ba mala'ika bane ba Allah iya jero halin mutane masu imani masu tsoron Allah ba me ka cewa والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. أنا أقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. سورة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله.
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
Allah iya jero halin mutanen kwarai ne ke ba labari wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah sune wayanda idan suka aikata wata kaso bara alfashayya kallai ko suka wani dalilin na zalunci sai su tuna hukuncin Allah sai azabar Allah da gaugawa fastaghfiru li zunubi sai su nemo su gaugawa su komo sai su nemi gafarar zunubansu a wajen Allah dan sun san fala ga su zunuba illa Allah ko sun samu ba mai gano zunuba sai Allah to Allah da yasa halin su ke suna su tuba ga Allah yace walam yusirru ala ma fa'alu min alamu su bambanci mutum banza fajiri shi ake shi kenan zina ƙarya shan giya ko da ake shi kenan irin kundan amma wannan tsautsayi ne wata da same shi to daga yadin hukuncin Allah kace da gaugawa sai nemi gafara Allah bai ci gaba akan wannan Allah baya gano Allah ce kaga anan kenan bawon Allah mai imani yana iya kuskure ya zaɓa Allah amma babbancin da fita fajiri gaugawa suke su komo kenan mutum zai iya laihi amma abin da ake nema a yi gaugawar tuba a koma ga Allah subhanahu wata'ala nawa sahabai daga wanda mutum sai sahabai nawa wani sai masu zina wannan zina ce wani ko ka san ce mai imani ne akwai mace akwai gamidiya akwai ma'is ka san shari'a rijal adam kaga ai zina suka yi mutum sabai suke mata san iya cikin yanzu da shaidani eh ga su sun san hukumcin Allah a musulunci kisa ne amma babu wanda ya kama su babu wanda ya gamsu bayan sun gano kure suka yi nadama yasu ya rasulullah na yi zina kamar haji masu hajjin kisa ne annabi ya kawo da kai nan kamar biji ba ya kuma ta ya rasulullah na yi zina kamar haji annabi ya kai da su uku sai da wani uku ka sai biyar da bai imani kuma ya san kai shi zai kada a koma ce kuma fitar su da nazi da kake ne ya kawo da kai ya su da so kake ne ma kamar da kamar da kamar da ma so ya ma kamar da ni nazi ba amma hajjin Allah kuma kowanne kisa ne kuma kashe sa kai kana kan sun gama sai imani ka kenan mutum mai imani yana iya kuskure shedan yanda ya rinja baban mu Adam ina ga kai Adam ya yaudara haka nan mutum mai laihi mutum kowa ya yi laihi duk imaninka kana iya laihi a wajen Allah amma abin da ka nema gare ka ka yi gawagawar tuba kuma ga Allah kuma kuma ka a kone mutum daga cikin imanin a ya ga shi kenan ya sau ɗaya ka kura shi kenan a sauta shi daga layi a'a a mai addu'a a neman Allah mai rushe kan hanya da nasiha haka umarce mu tausaya ma masalai cikin gona da sauta ya wata ka tobara ka kone shi kenan ya bata mutuna a mai rushe shi ne musulunci gaske magana awa kina Allah ce fa'innahu kana da awabi na kafura Allah ya zamanto mai gafara ne ga bayi masu komawa zuwa gaji bayan laifi ci gaba
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا Allah ya ce wa ati dal qurba haqqahu wal miskin ibn sabil wa la tabdil tabdila Allah ya ce ka ba makusanci dangi hakin shi bayan uwaye ya ka maganar dangi uwa ko uba dan uwa wannan Allah ya ce haƙƙi kidan suna iya da haƙƙi a kanka wanda yan uwa sadar da zumunta wani abu ne wanda Allah yake Allah yake gama shi ba uwa ba ba uba ba akwai wata rashin fahimta ta mutane aka samu su miyagun mutane za su cewa ɗansu idan ka taimaka ma wani wani lokaci kanan shi ne ko wani uwa ne ba ɗaya wallahi ko ba su ta ce kaka taimaka ma wanci ko wani ɗan wanda uwa ne ba ɗaya kurin don sun bata tsakanin su ɗan wa mu sani duk lokacin da uwa ko uba za su ce kaka taimaka ma wani manzana ya ce sa manzana iya cewa ina mata'atu fil ma'ruf ba a da'a ga uwa ana ba a da'a ga uba ana duk yanda uba ki wata ke kaka kai maka uwa ne dan wanta ne wanta ko kada ko naka dangin ka anan ba a biyayya ka uwa ko uba an ka bisu kai maka halaka zumunci ba a tarta yi shi kun ba ta iya ture shi haƙƙi ne ɗan uwanka ɗan mata kudin ku ɓata ka je a ɗabaka ba su na na an kuka da yawa cikin al'umma kun sai ka taimaka musu to anan ba a musu da'a uba bai iya raba kar dan uwanka wani ma dan uba ta ce ka taimaka mashi an taimaka kwana ma mana matsala in ta ce duk wanda taimaka ma ɗan kishe ta ta tsina albarka har har duniya ba bane ba kai a tashin duniya ta ce wallahi ka ba su ba ruwanka da ta leta in kana gudu ka ba su abuwai ka su gudu ba shi kenan ba sai ka bada dan ka samu fitina dai amma wallahi ko ta gano ta ce Allah tsina maka albaka Allah bai tsina maka nan wani haƙƙi waye san ba da haƙƙin haka baka da haƙƙin hara da dan kai mai biyayya kan rashin kyauta ma danginka wannan haƙƙi na Allah ya gama da zumunta kuma wani bai cire shi wata ruwan bukhari aka muslim ya kawo yace man ahabba an an fi sallahu fi rizqi wa sa'alahu fi ajali falasara yamahu manzon ya ce duk mai so a Allah ya mai ma'ana ya bashi arziki ya jinkirta maka rayuwa ka sadar da zumuntarka to kenan ina kwanaki da aka ce an rubuta kuma an ce in kai sadar da zumunta za a ƙara ma kwanaki a kullum abin da annabi ce ko Allah ce kun ka bishi yadda yake an ce malamai irin wannan bayanai an ce an rubuta kadara ko maka ce ayi addu'a ko ba da addu'a ba tasiri manzo Allah ya ce la ruzu qada illa du'a ba abin da yake tunkuɗe qada ya addu'a Allah ya tayyimu na masha wasu bit wanda umul kitab ko Allah ya tayyimu na masha wanda umul kitab Allah ya goyi abin zaka tabbata da wani a wajen Allah wulutan ci gaba daya cewa duka iya cikin kadarar Allah ya rubuta kai talaka ne amma dalilin sar zumunta za a baka arziki Allah ya baka kwanaki dubu amma ga wasu kwanaki dalilin sar zumunta za a kara ma 100 ko 200 duk cikin kadarar ne eh an ce kaza za a baka amma dalilin addu'a za a koyi a baka kaza sai umar ki addu'a Allah an ka rubuta cikin matsayata Allah ka goje sa cikin layi na kware kenan addu'a tana tasiri yanzu sai mutum zai addu'a da haba tasiri bayan rubuta komai kenan annabi ya ce kenan nan mai wata kace akwai wasu ce a albarkar kwanaki ce ma me ne ma me ne akwai ci ci gaba kenan ta me so a yalwata mai arzikin shi ya sadar da zumunta a ƙara mai kwanaki kina kwanaki tana da fadara ta musamman ya ce kina wa'ata dalƙur ba haƙƙahu ka ba dangi makusanta haƙƙinsu wani miskino wani sabi haka talaka mai mabukaci da ɗan bulaguro ka ba su a lokacin gudun Allah ce wala tubbatar ta bazira an ce ka bada to amma kakka bada ta hanyar kakka mana shi nan bannar dukiya ba ta shara ba kashe dukiya a banza shi Allah ke magana duk da cewa hatta a aikin na kwarai ala iya yaban bayan Allah ibadu rahman walladina za an faku lam yusibu lam yaqturu والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان فقواما Allah yana yaban ibadur rahman bayi na kwarai da yake yabo ita wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama ya masu imani da suna wani idan za su ciyar da dukiya za su kashe yace ba sa banna ba sa gashi a bata albazaranci kuma ba sa matsewa su hana yace tsaka tsakiya sai su sai su a dan bada kuma a rike wani kaka bada kamar ka shiga ka shiga maula eh kana badawa kun bakin kudin ka dai kuma dan jarin haka zo wani jarin ga gungun ka zamana kana ka shiga roƙo kenan shine ana kake alan bazaranci to amma nan na mutum na lahi kashi turba ba kan hanya ba shine babban lahi ana dan ganin irin su Abubakar sun bar duke gaba daya ba zage su ba an ce ya dace da irin imanin mutum kan imanin mutum gaskiya magana yace innal mubazzirina kanu khawana shayatin إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
sai Allah ke ba tambihi fadakarwa akan hadarin Allah ya baka ni'ima ta dukiya na ana mana kashe akan ni'ima da Allah ya baka ta dukiya kaga zama to almubaziri ke almubaziri kenan kashe ta ba ba tsari ba ka hanyar Allah ba hanyar wasanni hanyar taimaka ma wasanni aikin banza gashin tewa eh a ce dukiya ka ake yi masha'a kakai haka ne Allah ya ce innal mubazzirin kanu ikhwan shayatin su masu almubazzaranci da dukiya ƴan uwan shaidan ne dan irin aikin shi ne sun mai da'a eh ya ce kuma kana shida da rabbi kafura kenan ana an muna na aikin a na dukiya an dangana ga shedan ya ce shi kuma shedani wa butuli ne mai kafirce ma ubangiji shi mai butulce ba ne wa kenan kakka yi koyi da shi kai hankali nan ji hankali ga masu imani mu yi hankali da ɓannar dukiya Allah taimake mu da yin aikin kwarai da dukiya da Allah ba mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh